أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barka mu da sake saduwa a cikin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a goma da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da watan 25 da wata na biyar miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya Allah muna tawassali da wannan ibada da muke yi ya Allah muna tawassali da ita ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka gafarta ma iyayenmu kurakuransu ya Allah mu duk musulun da ke cikin tsarni ke da bukata zuwa gare ka ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka biya muna da mu da su gaba dai bukatocin mu na alkhairi wa'inda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu iko ikon bauta maka da lafiya da ka bamu bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta arba'in da wato biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul anbiya fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace kul inna ma unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun yau za mu tashi a aya ta 46 sai Allah ya ce wala in massatum nafhatun min azabi rabbik la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin Allah yace wala in masatuhum nafhatun min azabi rabbika la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin wato a duk lokacin da azabar wala in masatuhum yayin da nafhatun min azabi rabbika masatuhum ai yayin da wata azaba adna azabi mafi karancin azaba daga ubangijinka shine ma'anan nafha tashahe su wa'annan kafirai da suke kokarin Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su Allah ce la yaqulun na za su dinga fada suna ya wailana ya cetonmu ya azabarmu ya mu inna kunna zalimin haƙiƙan mu mun kasance azzalimai ma'ana waɗanda suke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su suke ƙoƙarin tambayar sahabban manzon Allah sallallahu da ma annabin kansa yaushe za a yi tashin alkiyama Allah ce wala in masatuhum nafhatun min azabi rabbika idan wata karamar azaba daga ubangijinka ta same ka Allah ce la yaqulunna za su dinga fada ya wailana ya ceton mu inna kunna zalimin hakikan mu mun kasance azzalumai bisa ta bangarewa da muka yi da karantarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ai muna wa'azi aka ce mu bi Allah subhanahu wa ta'ala amma hakikan mu mun zalunci kawunan mu kaga za su amshi laifukan kawunan su cewa sun zalunci kawunan su sai Allah ya ce wa nadha'ul mawazin al-qist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة زام دور مأوني القسط نآدلتي ليوم القيامة أئن القيامة فلا tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rayuwa ba da wani abu wa in kana mithqala habbatin min khardalin idan aikin ladan su a gobe alkiyama ko kuma aikin zunubin su ya kasance daidai kwara waton abin da yafi komai zamanci karami a duniya Allah ce a daina biha za mu zo da wannan abin da suka aikata wa kafa bina hasibin hakikan ya isa mu mun kaisa mu zamanto masu hisabi Allah ce za a ɗora ma'aunin gaskiya a inin tashi a ranar tashi alkiyama ma'auni na gaskiya Allah ce za a ɗora waɗannan ma'aunin a inin alkiyama ma'anar almawazi abinda za a ɗora ayyukan ɗan annabi adam lada da kuma laifi to wannan shine Allah ce almawazi sai kashi a siga ta jam'i duk da kuma mizani nan guda ne amma dan ana maka cewa abubuwan da za a auna suna da yawa za a auna ayyuka za a auna hatta mutane da kansu za a auna kamar da hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya nuna da haka Allah ya ce wa nad'ul mawazin al-qist za a ɗora ma'aunin gaskiya ma'aune na gaskiya na adalci don aka ce alqis bi ma'ana al'adal to Allah ce za a ɗora ma'auni na adalci a ranar tashin kiyama mi za a auna za a auna ayyukan bayan Allah ne abinda suka aikata a rayuwar duniya akwai wurin ɗora sharri akwai wurin ɗora alkhairi za a auna a yi kwamfare a diba a ga da alkhairi da sharri wanne ne yayi hewa shi yasa Allah ce fa amma man khaffat mawazinu wal waznu yawma idhinil haqq faman faqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يعملون الله يتي والوزن يومئذ الحق حقيقة ما أوني فا تذا أدور أيوك النبي آدم الله يتي والله قسكياني سيانكاوش Allah ce fa amma man faman faqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون amma kaga wanda aka dora ma'au aka dora ayyukansa a saman sakelin adalci a gobe alkiyama aikin alkhairi yayi mi yayi yauni yafi aikin sharri yawa Allah ce fa ulaika humul muflihun wa'annan sune masu babban rabo a irin alkiyama Allahumma ja'alna bihum sai Allah yace ومن خفت موازينه نعم.
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ي- بما كانوا يعملون Allah ce amma kuma kaga wanda waton mizanin sa yayi sako-sako bai aikata ayyukan alkhairi ba a gobe al- a dunan duniya har aka auna shi a gobe alkiyama an gane cewa lalata shi karani ne to Allah ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum wa'annan sune wa'anda suka yi khasarar anfuka- anfusahum karawukan su bima kanu ya'maluna game da ayyukan da suka sace suna aikatawa a rayuwar duniya na ba gaskiya ba to kaga kenan za a ɗoro ma'auni na gaskiya da Allah ce alkisti ma'auni ne na adalci a kotun Allah babu cuwatuwa babu aboka adalci ne tsantsa za a yi to shine Allah ya ce za mu ɗora ma'auni wato na gaskiya li yawmil qiyama ina alqiyama sai Allah ya ce to ku sani fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rayuwa ba sai Allah ya kawo shi a siga ta mabaniyu lil majhul mabaniyu liman lam yuzkar fa'iluhu ba a kawo wane ne ba zai zalunci ba an san waye ba zai zalunci ba shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ba za a zalunci kowace rayuwa ba da komi a ina alkiyama ba za a rage maka ba ladarka ba za a ƙara ma zunubinka iya abinda ka aikata a duniya iya abinda zaka tarar a gobe alkiyama kenan sai Allah ya ce wa in kana mithqal
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah ya ce idan ayyukan da ka aikata a nan duniya na alkhairi ko na shari ya kasance wa in kana mithqala habbatin min khardali idan ya zamanto wato wannan aikin da ka aikata a duniya daidai kwara azzarra daidai a ce dan hatsi ko dan kasa wato ka aikata na alkhairi ko na shari Allah ya ce ataina biha za mu zo maka da wannan aikin da ka aikata ba Allah bai rage ataina biha inji Allah subhanahu wataala za mu zo maka da wannan aikin da ka aikata sai Allah ce wa kafa bina وكفى بنا حاسبين Allah ce mun isa mu zamanto masu hisabi za a yi wa kowa hisabi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya nuna cewa za a yi ma kowa hisabi a cikin rabin ini gaba da an kare ma duk duniya kowa hisabi cikin rabin ini cikin rabi ini gaba ɗaya Allah zai ƙara hisabi wa kowa ga kowa to Allah ya ce wa kafa bina hasibina musu Allah mun isa mun kai masu iya hisabi Allah ya iya hisabi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake nuna muna wasu waton duniyan nan ya zamanto kana aikata aiki alkhairi da ya kada da sahabbansa sai ibn Umar ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu a'malakum qabla an tuzanu yace ku auna ayyukanku tun gabanin Allah subhanahu wata'ala ya dora ayyukanku a sake ni a auna su ku yi wa kanku da kanku bincike tun gabanin Allah subhanahu wata'ala ya maka bincike ai duk wanda aka ta aiki alkhairi ya sani wanda yake aikata mummuna shi ma ya sani to ibn umar yace kowa yayi ma kansa bincike ka dibi wai a ini gaba daya kana da awa 24 dare da wuni a wannan awa 24 tsakaninka da Allah wani aiki kai na alkhairi wani aikin sharri kai da aikin alkhairi da kai a cikin wannan juma'a da aikin sharri ka ka auna ka gani wanne ne yafi yawa tun gabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya yi maka mi ya zo ya maka bincike a ina alkiyama shi yasa dama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya bincike a gobe alkiyama kashi biyu akwai hisaban yasira akwai hisabi mai sauki wanda Allah subhanahu wa ta'ala zaya wa mutanen da aka ba littafi su hannun dama Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yadihi فأما من أوتي كتابه بيمينه na'am فسوف يحاسب حسابا يسيرا Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma kaga wanda ya ci sa'a a inin alkiyama aka bashi takardun ayyukansa na duniya da hannunsa na dama Allah ce fa sawfa yuhasabu da sannu za a yi masa hisabi hisaban yasira hisabi mai sauki sai Allah ce wa yanqalibu
وينقلب إلى أهله مسرورا sai ya juya zuwa iyalansa na aljanna na na tashi alkiyama Allah ya ce masururan yana mai muna shi da Allah ya ce a haka fa ya kulu ha'u muqarrabun
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه zai ce musu ya ku yan uwana ku tabbaini ku tanye ni karanta littafi na na'am إني ظننت أني ملاك حسابيا zai ce musu wallahi na zaton cewa hisabin nan akwai tsanani na tsammani ai ba za mu hita ba na'am فهو في عيشة راضية Allah ce hakikan shi a ina alkiyama fi ishatin radiya yana cikin wata rayuwa yardaddiya sai Allah ya ce في جنة عالية a cikin aljanna wanda ke aliya madaukakiya sai Allah ya ce قطوفها دانية abinci ya yi aljanna itacen da ke cikin aljanna Allah ya ce daniya ga su kusa kusa baka bukatar ka wahala to kaga wannan kenan shi ake ce ma hisaban yasira wanda Allah zai kira ka ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam annabi ya ce ba wani ɗaya daga cikin ku a- annabi Adam ba te sai yayi magana tsakaninsa da Allah laisa bainahu wa bainahu tarjaman ba wanda zai maka tarjama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba mai cewa kaji abin da Allah ya ce Allah zai ce ba kai kai kaza ba ka ce ya Allah ni Allah ya ce to an yahe maka hisaban yasira kenan Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki to kuma akwai wanda za a musu hisabi wanda gaira hisaban yasira sai Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا amma kaga wanda aka bashi littafinsa bishimalihi ta hannunsa na hauni Allah ce fasaufa أما من أوتي كتابه بشماله Mm.
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا نعم.
ولم أدر ما حسابيا نعم.
يا ليتها كانت القاضية نعم.
ما أغنى عني ماليا Mhm.
هلك عني sai Allah سلطانيا ya ce خذوه فغلوه ina za a sanya sa ثم الجحيم صلوا aka zai shiga jahannama ثم في سلسلة زرعها زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه dalilin sa ya san jahannama miye إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma kaga wanda aka banya shi aka ba sa littafin sa bi shimalihi da hannunsa na hauni a ainihin alkiyama fa yaqulu eh, fa- فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا zai ce kai ce tuna ni ba ba da malin ina ba kamar ayyukan ko da ka zo dan da ka nuna biletan kinka ba ka nuna ba sai Allah ya ce ولم أدر ما حسابيا zai ce wallahi ni ban ma gane hisabin da ni ban ma san ya ake cike ba wallahi ta kai mu take ne gare mu Allah ya sauke يا ليتها كانت القاضية ina ma a ce mai abu kuma ma bata abu kuma ina ma a ce ba ai ma tashi kiyaman nan ba ما أغنى عني ماليا a ce ai dukiya ta bata mai amfani ba هلك عني سلطانيا mulki na ya halakar da ni خذوه فغلوه sai ya kare surutun sai Allah ya ce mala'iku khuzuhu faghulluhu ku ku kama sa sannan kuma ku daure sa ثم الجحيم صلوا za su mala'iku za su tambaye Allah Allah ina za mu kisa Allah ce summal jahima sallu a hutar jahima ku kai sa summa ثم في سلسلة زرعها زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا Allah ce summa fi silsilatin sannan kuma a cikin wata sarka wadda saba'una zira'a take da zira'i saba'in ku daure sa da ita sannan ku tura shi jahannama Allah ya kare mu إنه كان لا يؤمن بالله العظيم dalili fa shine bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya kare mu to ashe yan wa hisabi kashi biyu to Allah ce za mu dora watan ma'auni na gaskiya li yaumil qiyama a inin alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rayuwa ba da wani abu wa in kana mithqala habatin min khardalin idan aikin da ka aikata lada ko zunubi ya zama to daidai kwara abin da fi komai zama karamci a duniya Allah ce ataina biha wallahi sai mun zo maka da shi wa kafa bina hasibin musu Allah subhanahu wa ta'ala mun isa masu hisabi sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين Allah ya ce walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'a wa dhikran lil muttaqin hakika inji Allah subhanahu wa ta'ala yace mun bai wa annabi Musa da dan uwansa annabi Harun muka basa sai Allah ya ce al-furqan ma'ana at-taura kenan Allah ya ce mun bai kasumi littafin at-taura bayan at-taura wa diya'an mun bayya su mun basumi haske sai Allah ya ce wa dhikra da kuma abin tunatarwa tunatarwa abin karantarwa abin wa'azarwa lil muttaqina da masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi Musa wani littafi at-taura da shi da dan uwansa annabi Harun Allah ce kuma bayan at-taura kaga sai Allah kira ta da al-furqan me rarrabewa tsakanin gaskiya da mi da ƙarya sai Allah ce kuma wadiya an kuma ga wani haske wanda yake bayyanar da wato gaskiya da ƙarya yake bayanin kuma wato abin da ya shahi halal da haram yake dora mutane akan tafarki madaidaici sai Allah ya ce to bayan wannan kuma wa zikiran ai tazkiran lahum ga kuma abin tunatarwa ga bani Isra'il sai Allah ya ce lil muttaqina amma da masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala idan aka ce attaqwa jin tsoron Allah malumai suka ce hiya ittiba'u awamirullahi subhanahu wata'ala wajtinabu nawahihi jalla ula bin dokokin Allah abinda duk Allah ya ce ki aikata ki aikata abinda Allah ya ce ki bari ki bari shi da jin tsoron Allah kenan to Allah ya ce wa zikira kuma gashi abin tunatarwa ne lil muttaqina da masu takwa kamar ka tambaye Allah su yake da takwa sai Allah ya ce الذين يخشون ربهم بالغيب نعم.
وهم من الساعة مشفقون Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi su masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su ne waɗanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi a boye wato ba su ga Allah wa subhanahu wataala amma sun yi imani da Allah subhanahu wataala ba su ga aljannar Allah ba amma sun yi imani da aljannar Allah to sannan kuma wa hum minas sa'ati mushfiqun su masu tsananin tsoro ne game da tashin alkiyama suna tsoron wani hali za su kasance a ina alkiyama wa'annan su ne masu wa siffa ta masu imani sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala a ɓoye Allah subhanahu wata'ala ba su gansa ba ba su ga aljanna ba ba su ga wuta ba ba su ga abubuwan da Allah ya gai ba na tashin alkiyama amma kuma duk su yi imani da wannan sannan kuma game da tashin alkiyama su masu sakankancewa ne masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala game da bin mi bin Allah subhanahu wata'ala suna tsoron watan abinda zai kai kawo a alkiyama shi yasa malaman tauhidi suka ce ana bukatar mutum ya kasance bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da kuma tsakanin da kuma kauna ta rahama Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yi da kauna cewa kai in ka mutu Allah zai kai ka jahannama kuma kar ka sanya cewa in ka mutu aljanna zaka shiga a'a ka zama to tsaka tsakiya ka zama to mi tsaka tsakiya kai ba kana can ba kai ba nan kana dai tsakatsakiya bainal khawf kenan war raja amma ka dinga kyakkyawan zato da wa da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce idan ka sanya rayuwarka cewa da ka mutu direct sai aljanna to wannan kuma shirin yana iya zo maka ya sa maka wasu wasi sai kamar ma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma ka ce kai wuta zaka shiga har za ga to me amfanin bautarka to kenan sai ka tsaya tsaka tsakiya kana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kana jin tsoron haduwarsa kuma kana kaunar mi wato kaunar rahama Allah subhanahu wa ta'ala to irin wa'annan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata Allah ce wa hum min as-sa'ati mushfiqun su game tashin alkiyama ita alkiyama nawa mushfiqun ay khaifuna wajiluna suna masu jin tsoro wato suna mafita jin tsoro akan tashin alkiyama sai Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna
na'am afa antum lahu munkirun Allah ya ce wa haza zikirun mubarakun anzalnahu hakikan wannan ambato ne ma'ana zik- eh, zikir alqur'ani kenan Allah ce hakikan wannan alqur'ani mubarakun mai tarin albarka ne anzalnahu muka sabkar da shi akan wa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce afa antum munkirun ai afa tunkirunahu yanzu za ku za ku watan kyamace alqur'ani za ku inkarin alkur'ani abin da ke cikin alkur'ani za ku yi inkarin sa ba za mu yi inkari ba ya Allah wannan magana da ana yi wa ana yi makorai shawa magana ne Allah ce tabbas wannan alkur'ani wa haza zikirun wannan abin tunatarwa ne me abin tunatarwa shine alkur'ani da Allah ya ce ya kira shi azzikir a cikin alkur'ani a hurare da dama to Allah ce shi wannan alkur'ani wa mubarakun mai albarka ce wannan jumla gun malaman nasu suka ce ai mubtada wal khabar ne da kuma mi a sifa da Allah ce wa haza ai ha harfu tanbihi ce za shi ne ismul ishara fi mahalli wato rafi'i mubtada zikiru shine mi khabaru mubarak kuma sifa ce ta mi ta alqur'ani kenan to Allah ce hakikan wannan alqur'ani wato abin ambato ne Allah ce mun sabkar da shi gawa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Allah ya tambaye kafirai afa antum lahu munkirun yanzu za ku dinga inkarin alqur'ani za ku inda dinga inkarin alkur'ani kuna musu alkur'ani sai Allah ya ce ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل na'am وكنا به عالمين Allah ya ce walaqad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin hakika inji Allah ce mun baiwa annabi ibrahim rushdahu shiriyarsa min qabl tun can da tun gabani wa kunna bihi alimin ko mu mun kasance masu ilimi game da abin da muka baiwa annabi ibrahim Allah ce hakikan mun bai wa annabi Ibrahim rushdahu shiryarsa malamai sun yi saɓani gum ya ake yi da rushdahu wasu ka ce ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora sa akan mi akan tafarki tun yana yaro ƙarami bai taɓa bauta ba abinda mutane suke bautawa ba na gumaka to wannan shine shirya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa ya ɗora annabi Ibrahim akanta Allah ya ce min qabl tun gabanin ai tun gabanin a saukar da altaura da linjila suka ce a ai tun gabanin muzu an kana sagira tun yana yaro Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shari'a ya zama tun mutum da tsatse wanda yake akan addini shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Ibrahim a hura da zamu a cikin alqur'ani Allah ce inna Ibrahim kana ummata
إن إبراهيم كان أمة قانتا
lillahi لله حنيفا لم يكن.
ولم يكن من المشركين Allah ya ce inna Ibrahim sai da Allah ya ta- ya ta- ya ka tauki Allah ce tabbas annabi Ibrahim kana umma shi kadai ya kasance al'umma lokacin gaba ɗaya mutanen sa kafirai ne shi kadai ne musulmi Allah ce kana umma ya kasance al'umma qanitan mai kaskantar da kai mai takawa ga Allah subhanahu wataala yana kaskantar da kai Allah subhanahu wataala sannan hanifa yana mai bin tafarki na Allah subhanahu wataala walam yakun minal mushrikin bai kasance cikin mutane masu shirka ba to Allah ya ce hakika mun bai wa annabi Ibrahim shiriyarsa tun gabani tun can tun tun kakin a sabkar da attaura da injila sannan kuma tun gabanin tun yana yaro Allah ya sa shi shiryayye ya dora shi a tafarki madaidaici sannan Allah ce mu masu ilimi ne akan abinda muka bai wa annabi Ibrahim sai Allah ya ce إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Allah ya ce iz qala li abi yayin da yace ma mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa kaga babansa ma ya kasance da ni yana bauta goma ga kenan sai Allah ya ce yayin da yace ma mutanansa da babansa ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun wa ku bani labari game da wa'annan abubuwan allolin ku goma kanku da kuke bautawa kuka zamanto kuna bauta musu miye labarin su sai suka ce قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين da annabi ibrahim ya tambaye su game da gumakan da suke bautawa kalu sai suka ce wajadana aba ana mun tarda ma'uwayenmu kakanni da uwaye mun tarda su laha abidina ga wa'annan gumakan da ka gani kai ibrahima abidina suna bauta ma wannan shi ya ga ce ma hujjatu man la hujjata lahu hujja wanda bai da hujja kenan me ya dalilin kana yin kaza sai ce ai mun iske uwaye da kakanni suna yi wannan ba hujja bane ka kawo dalili ya tambaye su ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuna wa'annan gumakan da kuke bautawa daga ina suka samu asali miye tantanta suna allantaka na bauta musu suka ce kai ibrahimu wajadana aba'ana laha abidina mu ma mun tar da uwaye da kakinni suna bauta ma wannan gumaka har gobe idan ka ga wani abun da ake sa'a mu suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hey, kai magana kace to ina ya samo dalili a bukhari ko a muslim ko abu dawuda ko wane ne alkur'ani sai a ce maka to ai to tun kakannin ka masu ka mu aske ana yin shi eh kai ma taron suna kake inkari ai ai maka taron suna kai ma ai ma taron suna wai dalili kenan kai ma ai maka to ina ka samu hadisin manzon Allah babu hujja hujja ta mallahu zalahu kenan sai Allah ya ce قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ala sai annabi ibrahim ya ce bayan ya gane ba su da hujja dama ya sako ba su da hujja kala ya ce laqad kuntum antum wa aba'ukum hakikan ku kun kasance da ku da iyayenku da kakannin naku fi dalalin mubin a cikin bata bayyananniya hakikan da ku da uwayenku kun bace dalilin bauta da kuke magoma kan nan sai Allah ya ce قالوا قالوا أجئتنا بالحق نعم أم أنت من اللاعبين qalu da ya gaya musu haka cewa suna cikin bata bata bayyananna dalilin bauta ma gumakan da suke yi sai suka ce ajita na bil haqi shin ibrahim da gaske kake yi ka zo mana da gaskiya ne am anta min al la'ibin ko kuma dai kana wasa ne kana wasa ne da mu saboda mu taba jin wani ya zo ya ce ba wa'annan gumakan da muke bautawa uwaye da kakanni bata ce ba ba su tantanta bauta musu ba sai kai magana da kake yi ibrahim yayin da take fitowa bakinka wai gaskiya ce cewa bauta ma gumaka bata ne ko kuma wasa ne kake yi sai ya ce musu قال بل ربكم رب السماوات والأرض والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين sai fara karantar da su mi tauhidi qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard hakikan ubangijinku wanda yake shi ne mafi cancanta bisa bautawa da gaskiya rabbukum rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai da kasai Allah da yayi sammai da kasai shine ya cancanta shine ubangijinku ai shine allazi aujadakum min al adami shi ya samu ku tun ba ku allazi fatarahunna kuma shine ya halicci sammai da kasai ya ce wa ana ala zalikum ni fa ala zalikum akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala akan abin cancantar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala mina shahidina ina masu tabbatarwa akan ba wanda ya cancanta a bauta ma da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halitti sama da ƙasa kasan da duk ba wanda cikin su zai iya cewa shi ya halitti sama da ƙasa to yace Allah nan fa ubangijinku wanda ya cancanta ku bi da bauta bisa gaskiya shine wanda yake ubangijin sama da ƙasa bayan shine ubangijin su sannan kuma shine ya halicci wannan samai da ƙasai yace kuma ni akan bauta wa Allah subhanahu wataala mina shahi ina tabbatarwa cewa ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce watallahi la akidanna asnamakum بعد أن تولوا مدبرين sai annabi ibrahim ya ce watallahi ina rantsuwa da Allah Allah ce watallahi ibrahim ya rantsuwa da Allah ya ce na rantse da Allah la'akidanna asanamakum wallahi sai na makirtar da sai na shirya wani abu da gumakanku ba'da an tuwallu mudbirin bayan kun juya baya sai na yi kokarin na zangu cewa wa'annan alloli da kuke bauta muku kuke bautawa gumakan da kuke ce alloli ne wallahi ba alloli bane watallahi la'akidan na asalawakum wallahi sai na shirya wani makirci sai na shirya wata kulla kulla da allolinku ba dan komi ba sai dai in nuna muku cewa ba alloli bane kawai gumaka ne ba su cancanta bauta musu ba a yaushe ba da an tuwallu mudbirina bayan kun juya baya kun ta zuwa na ku shani sai Allah ya ce فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون tare da Allah ya ce watallahi kenan ana maka cewa akwai huruful kasami harufan da ake rantsuwa da su guda uku ne da wawun da ta'un da ba'un ka ce wallahi tallahi billahi wa'annan su ne huruful kasam harufan rantsuwa wallahi wawul kasam ce tallahi ta'un harful kasam ce billahi ta'un me ta'un kasam ce shi yasa in za ka rantse da ka rantse da Allah subhanahu wa ta'ala kamar da manzo Allah ya ce man kana halifan falyahlif billahi duk wanda zai rantsuwa a cikin ku to ya rantsi da Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ce na rantsi da kabarin kakata ka yi shirka eh kar ka ce ina rantsuwa da bayan bukka ka shirka annabi ce wanda zai rantsi a cikin ku ya rantsi da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi ya ce wallahi watallahi ina rantsuwa da Allah la akidanna asnamakum sai na yi maki sai na shirya wani abu da gumakanku ba'da an tuwallu mudbirina bayan kun juya baya to ga su sun yi to za su kai wajen sallar su ta ta kafirci ta mawuzanci annabi ibrahim sai aka ce ma annabi ibrahim ba za ka je ba sallah sai Allah ce fa nazara nazratan fi nujumi fa qala inni فنظر نظرة في النجوم na'am فقال إني سقيم za a ta bauta ma allon da suke bauta wa na gumanka annabi ibrahim da ya fito sai ya kalli tauraro ya kalli sama da ya kalli sama sai ce in yi saqimu ya ce kai wasu ni da lahiya masu sara ke garan to a shi- a lokacin da yake cewa watallahi la akidan na asnamukum ba da amutu wallu mudbirina sun tahi wajen idin su wajen kafirci sai ya tahi ya dauki abin sara ku ce gatari haka sai ya wajen allolin su yana zuwa sai Allah ce faja'alahum jubraza sai ya kakkare waɗannan gumakan da suke bautawa illa harful istisna banda sai dai kabiruhum babban su babban mi babban gumakan kenan la'allahum ilaihi yarji'un tsammani idan sun dawo la'alla za su dawo gun ibrahim ko kuma gun wato gumakan su tambaye babban gumkin ya aka yi wato ibrahim ya sanya musu cewa ajazkin wato gumakan akan bauta ga sun je wajen bautar gumakan su sauran gumakan da suke aje an dawo an aje musu abinci sai ce ala ta'kuluna ba ku ci ba za ku ci abinci ba ga abinci an kawo an ce ba kuma ka sa albarka shi da Allah ya ce faraga irin fa darba darbatan bil yamin ya tambaye su wai ba ku cin abinci ba za ku ci ba an kawo abinci kala kala an aje maguma ka dan sarbe an ta abinci an tattara wai gumki zai ci sai ta musu ala ta kuluna ba ku tura ba su magana sai Allah ce faja'alahum juzazan sai Ibrahim ya dauki abin karyawa sai duk ya kare wannan gumakan illa kabiruhum sai dai babba daga cikin watan gumakan Allah ce la'allahum shi wannan babban bai karya shi ba la'allahum yarji'una tsammanin za su idan suka dawo la'allahum ilaihi yarji'un tsammanin idan suka dawo za su goma gun Ibrahim in ji wasu malaman tafsiri wasu suka ce a za su koma gun goma kan to da aka zo me ya faru sai Allah ya ce qalu ma fa'ala hadha bi aliyatina innahu lamina zalimin suna dawa daga wajen bauta aka yi wajen gumaka sai suka iske gumakan gaba ɗaya duk an ga kashe su banda babban su shi kadai wanda yake ogan ga abin sara sama gare shi sai suka ce qalu man fa'ala hadha bi alihatina wai wane ne ya aikata wannan mummunan abu bi alihatina da allolin bautan mu innahu tabbas wanda ya yi karan aikin nan wanda ya kakashe wannan goma kan namu lamina zalimina yana cikin mi yana cikin batattun mutane yana cikin azzaluman mutane allolin mu za a zo aka kai lalle tabbas wanda ya yi wannan abin hakikan ya yi zalunci sai suka ce قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم dama lokacin da ya ce watallahi la akiran na asanamakum akwai wasu mutane sun ji su kalu sun ji annabi ibrahim sai Allah ya ce kalu sai suka ce wa junansu sami'ina fatan mun ji wani saurayi ai shaban wani samari yazkuruhum ay yusiuhum yana abbata su yana yana munana da kaulin sa zantansa akan su yana aibata allolin mu yana cewa ba su tantanta abota musu ba har ma ya ce sai yayi kaza yuqalu lahu ana kiran wannan saurayin Ibrahim da cewa sunan shi Ibrahim kaga suka ce sun ji wani samari wanda yake aibata allolinsu har ma ana kiran shi da mi da Ibrahimu kaga malamai suka ce wannan kalubare ne gawa da matasa aka ce fatan saurayi domin Allah ka cewa rayuwarka kai matashi tana da tasiri kwarai da gaske ami a musulunci kadire da matasa muke ba da goyon baya in ana kokowa sai mu zo mu cika gida a karan in ana ana balo a cika istat in ana wani sarbe da shirme mu da sahun gaba amma da ana karanta alqur'ani kai ga matasa kadan kadan ke zuwa ko Allah ya sauwaƙe to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai ke cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a wata ƙuna ranar da babu wata ƙuna sai ƙuna tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala fa zakara minhum sai manzan Allah ya ambata daga cikin su yace wa shabun nasha fi ta'atillahi akwai matashi wanda ya tashi shi tun tasowarsa ya rike addinin Allah cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala yake matashin da ya ya rike Allah subhanahu wa ta'ala tun yana yaro har ya mutu akan wannan abu manzala ya ce a inin alkiyama za a sanya ka cikin karkashin wata una ranar da babu wata una sai una Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi manzo Allah yake cewa karibanci abubuwa guda biyar tun gabanin guda biyar su zo maka ba ka ci moriyar kurciyarka ka bauta wa Allah tun kana yaro tun gabanin tsuha bai zo maka ba to ga annabi Ibrahim yayi aikin Allah tun shi na yaro suka ce sami'ina fatan mun ji wani saurayi wani yaro yuqalu lahu ibrahim ana ce masa annabi ibrahim ana ce masa ibrahima to sai suka ce qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun Allah ya ce sai suka ce qalu sai suka ce fa'tu bihi to ku zo da bihi da shi waye za a zo da shi Ibrahim kenan a zo da Ibrahim ala a'yunin nasi ai a zo da shi a kan idanun mutane a zo da shi an tara mutane za mu ta sallah ga mutane sun to aje a kawo Ibrahim la'allahum yashhadun tsammanin za su shaidi cewa kowa zai tabbatar cewa ibrahim shi ya aikata wannan ta'ala da abin bautar abin bautar ku sai Allah ya ce qalu anta fa'alta hadha بآلهتنا يا إبراهيم qalu sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina da annabi ibrahim an zo da shi dama abinda annabi ibrahim yake bukata shine a zo cikin jama'a domin ya zama cewa abinda suke bautawa bai da abin bai da amfani bai amfani da kanshi sannan kuma bai iya cutar da wani to sai Allah ya ce qalu sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne ka kashe allolin mu, ka kakarya su kai yadda kake so da su qala قال بل فعله كبيرهم هذا sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha annabi ibrahim ya ce ai bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan ba ni ba nayi wanda yayi su babban gumkin gane gashi babban su yana shi ma yana yana kishin a ce kun yi alloli da yawa kuma ku hadda shi an kamo masa wasu kananan kwari a ce shi ba su ma Allah ne da shi kun gane karatu annabi ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiru ma'aza wanda ya kashe wa'annan gumakan kabiruhum babban su ne tunan shine babba a cikin su yana kishi a ce ga wasu kananan kwari su ma Allah ne tare da shi jin kishi da yake yi sai ka kashe su kawai sai zama to shi kadai shi ba sai Allah- sai annabi ibrahim ya ce fasaluhu فاسألوهم إن كانوا ينطقون amma da ba ku yarda ba ga sunan ku kwance fasaluhum ku tambaye su in kanu yantiku da har in suna magana ku tambaye su in dai suna magana ku tambaya ai shine ji kishin kuna bauta mai kuma kun kawo su kuna bauta musu to dan ya zamanto shi kada ya inik sai ya ce to bari ya kashe su sai ya zamanto duk bautar da za a yi a bauta mai shi kada ya sai ce amma fasaluhum ku tambaye su ku tambaye su kuma kan da ku sai ka kashe in kanu yantiku da in suka kasance suna mi suna magana sai Allah ya ce
فرجعوا إلى أنفسهم نعم فقالوا إنكم أنتم الظالمون farajau sai suka dawo ila anfusihim zuwa ga kawunan sai yanzu an bazance da Ibrahim wasu wasu sai suka fara cin kansu faqalu sai suka ce innakum antumuz zalimuna ku ku ne azzalimi tun ware ya kamata a samu masu gadi allolin ku inda akwai masu gadi su ai ba kashe su to shi yasa Allah subhanahu wataala waton da yace ma da Annabi Ibrahim yace fasaluhum in kanu yantiquna sai manzo Allah sallallahu yake cewa a hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace inna Ibrahima alaihi salam lam yakzib ghayra thalasin annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare sa a rayuwarsa gaba ɗaya ta duniya bai taba ƙarya ba sai so uku annabi ibrahim khalilin allah bai taba ƙarya ba a rayuwarsa duniya sai so uku Ha! irin gada allah nawa na yi nawa kai nawa kai kaga da wannan annabi ibrahim zai kare kansa ya ce ya ce mu alkyawa ya ce ni na yi ƙarya a duniya annabi ya ce annabi ibrahim bai taba ƙarya ba a duniya sai so uku annabi ce ithnaini fi zatin lahi yayi ƙarya guda biyu da dan ya kare addinin Allah ƙarya guda biyu da yayi dan ya kare addinin Allah ne ƙarya ta fara da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha babban su wannan shi ya kashe amma sai ya ce musu wannan kogan su shi ya kashe su dan yana musu cewa ba alloli bane ƙarya ta bi can asafat Allah ya ce inni saqim da yace shi bai da lahiya ƙarya ta bi kenan ɗaya ta uku shine lokacin da manz- a- annabi ibrahim ya fito daga cikin gari zai ta- ya ya zo wani- wani gari na ƙa- wani aljababin wani mutum mai mulkin gaske wanda ana jinsa shi da matarsa sara da suka zo sai wani mutum ya zo ya ce masarki innahu haƙiƙan nazala bi ardika rajulun ma'ahu imra'atun ahsanun nas wani mutum ya sabka cikin garinka tare da wata mace tafi kowace mace kyawu a duniya cewa da sara mata annabi ibrahim to shi ko Allah ya sa masa ci- ciyon mata ga sa akwai irin wannan maza Allah ya sa masa ciyo ciyo na mata to shi a cikin wayannan mutane Allah ya sa wasu ciwo sai ce aje a kawo ta a zo da Ibrahim kakinta sai ce a zo a da a da annabi Ibrahim fa arsala ilayhi sai ya tura gun annabi Ibrahim fa ja'a sai ya zo fa qala lahu sai ya ce masa ma hadhihi al mar'a minka waccan mace matsayi mi take gare ka wace ce gunka fa qala sai yace ukhti yar uwata ce saboda in yace matarsa ce zai sa zai nuna masa mulki ya amshi to sai ce masa yar uwarsa ce fa qala sai yace fadhhab tafi fa arsil biha ilayya turo min ita da ya zo sai ce masara wancan mutum ya tambaye ni kike gare ni sai ya ce masa kai yar uwa za ce yace kuma ba ƙarya ne ba saboda duk duniya da ni da mu kada musulmi a duniya kuma Allah ya ce inna wal mu'minuna ikhwa musulmi ai uwan juna ne kin ga yar uwa ta ce ke yace idan ya tambaye ki ki ce masa ke yar uwa ta ce to kaji ƙarya ta kuro da annabi ibrahim yayi matarsa ce amma sai ce ni yace yar uwarsa ce lokacin da ta zo gunsa sai nemi ya taɓe ta sai Allah ya sun kai da hannunsa sai ya mallake masa hannunsa sai ya kasa sai ce roƙa min Allah da muka ta fita annabi ibrahim ya fara sallah ta ce roƙa yace mata roƙa min ubangijinki ta roƙa masa Allah sai hannun ya saki kuma sai yake so ya ƙara taɓinta sai hannun ya ƙara juyewa har sai da so uku da ƙarshe sai sai ya ba ta hajara baiwa ya ce kai ya ce wanda ya kawo ta ai ba mutum bace aljana ce wallahi ka kawo aljana ce ka kawo ya ce ba mutum bace a ƙarshe sai ba ta kyauta ta wa ta hajara to shi da annabi ibrahim yake annabi ya ce annabi ibrahim ƙarya uku yayi a duniya ƙarya ta farin da ya ce bal fa'alahum kabiruhum haza wanda ya kashe gumakan shine babban su ta biyu inni saqim lokacin za ta wajen bauta ya ce bai da lahiya ta uku da ya ce ukhti yar uwata ce kaga ba ƙarya ba ce shi yasa yan uwa mu rage ƙarya eh ba kyawu manzo Allah ya hana ya ce babu kyawu iyyakum wal kadhib ka shaida ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri domin ƙarya tana kai mutum zuwa daga kafajirci wal fujuri shi ko fajirci yahdi ila nari yana kai mutum zuwa ga wuta Allah ka kare mu da wuta da kuma fajirci to shine Allah ya ce farja'u ila anfusihim sai suka dawo zuwa ga kawunan su suna tattaunawa ana mitin na gaugawa tsakanin tsakaninsu wa juna faƙalu sai suka ce innakum antum zalimun haƙiƙan ku ku ne azzalumai da kuka bar gumakanku babu masu tsaro har ɗan ta'adda ayan ta'adda suka zo suka yi ta'addanci wa gumakanku sai suka sai Allah ya ce thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun yanzu ga annabi ibrahim ya ba su aiki ya ce mi fas'aluhum ku tambaye su sai Allah ya summa ru'us summa nukisu sannan suka koma suka duko yadda ala ru'isu suka kowa ya suko da kansa kowa ya duka ya suko da kansa laqad alim suka ce mai ibrahim kai ibrahim laqad alimta haqiqan kasan ma haula yantiquna wa inda abun ba su magana ai dan kasan ba su magana kace mu tambaye su ka san ba su magana shi zaka ce sai zaka ce mu tambaye sai Allah ya ce qala fa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum dan haka uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun lokacin da suka ce ma Allah Ibrahim ai ka san baka magana sai ya ce qala afata'buduna min dunillahi ashe yanzu ku za ku bauta wa koma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'a wan abun da ba sa iya amfanar da ku da wani abu su ba su iya kare kansu ba balantana su amfanar da ku ba wanda bai iya kare kanshi an zo kashe shi eske zai iya taimaka maka wala ya durruku sana ba su iya cutar da ku sai ce uffin lakum tir da ku walima ta'buduna walima ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bautawa koma bayan Allah afala ta'qiluna ashe yanzu bai kamata ku hankalta cewa ba akwai wanda ya cancanta a bautawa ba wa'annan guma kan ba to duk da haka ne ba su miƙa waya ba sai Allah ya ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin yanzu ba su da hujjoji da za su kare kansu to kuma har yanzu su sun doge akan bautar wa'annan abubuwan qalu sai suka ce harriquhu kai zaman laya kan ku kone ibrahima in kuna son ku huta ne da wanga wa'azi wa'azi na ibrahima ku kone shi ke wansuru alihatukum dan ku taimaki allolin ku kaga yanzu allolin su da sun kowa bi abin taimaka eh ku kone ibrahim nan ku taimaki allolinku kaga rashin gaskiya kenan eh idan mutum ya ya rasa hujja sai ya ce na daƙe kana mare ta saboda babu hujja kenan eh ku kone ibrahima domin ku taimaki mi alihatukum abin bautar ku in kuntum fa'ilina idan kun kasance masu aikatawa to mi za su yi sai suka gina rami suka gina katar rami aka sa itace aka kunna wuta sai suka ce قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta an jefa ibrahim za a kone sa shine manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce abinda annabi ibrahim yake gai lokacin da aka jefa cikin wuta hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni kuma madalla da wanda yake wakili mai kula da lamuran bayunsa aka a wata kissa aka ce annabi ibrahim Allah ya turo mala'ika na ruwa ya ce bari a bambala mata ta mutu ya ce in dai Allah na sanar da ni ya ce magana ta kare mala'ika jiro ya zo ya ce bari in abin nan in taimaka maka ya ce Allah ya san cikin halin da ke ciki hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni Allah ya zamanto wanda ke ishe a cikin lamura na gaba ɗaya shi zai taimake ni sannan kuma madalla da ya zamanto wakili na majibincin lamura na shine Allah subhanahu wa ta'ala banda damuwa tunda Allah yake majibincin lamura na shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana an tafi wani yaki wasu latti za suka zo aka ƙare yaki wasu gadan su ba suka dawo gida hankalinsu ya tashi aka diba cikin gawokin musulmi babu shi aka diba ko ina ba gan shi ba sau da goma za su suka gaya masa sai ku ta gida ku ta ce hasbi Allah wa ni'mal wakil ku je ku ta gayinta ku je ku ta karanta ta da ta la hawla wala quwwata illa billah suka zo suna ta hasbi Allah wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah ko da aka jima cikin dare sai ga yaron ya zo ya kunkasa da aka buɗa suka buɗe waye ya ce ni ne nan ku kaza suka ce lahiya daga nan aka buɗe gashi ya koro au a dukiya mai yawa suka ce miye labarin ka yace ai lokacin da a cikin yakin nan kafir suka kama ni aka daure ni yace cikin wasu sarkoki yace kawai ina kwal cikin dare kawai naji sarkoki suna ta budewa hasbi Allah ta fara aiki kenan shi yasa Allah ya bada labari lokacin za a je wajen yaki alladhina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil idan Allah yake ya shiga cikin lambarin ka to kar ka damu da duk wanda yake ni ya kowa ba yana yana kokari ya maka makirci annabi ibrahim ya ce hasbi allah wa ni'mal wakil sai Allah ce kulna sai muka ce ya naru ya ke futa kuni bardan ki zaman to mai sanyi ga huta amma cikin da sanyi huta ce ta dekote suna leko zai suke ji amma cikin ta sanyi ke da kwai Allah ce kuma wasalaman ki zamanto mai amintar kake zamanto mai sanyi da zai suka ma annabi Ibrahim wasalaman ala Ibrahima ki zamanto aminci da annabi Ibrahima malai suka ce da Allah ya ce ya tsaya ce kulla ya na rukuni bardan to da wannan sanyin ya cuta ma annabi Ibrahim sai Allah ce wasalaman kuma mai amintarwa gawa annabi Ibrahima sai ga annabi Ibrahim cikin huta amma kuma cikin karamin wata cikin kilmatizar yake zai ke da ko su gare su amami shi na cikin kilim kenan shi yasa in kai rike Allah subhanahu wataala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya rike Allah to Allah ya isa masa in dai kai rike Allah ka rike sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi karka damu da duk wani wanda zai zo zai wani abu Allah shi zai kare ka eh ka dai rike Allah kawai da ka rike Allah to Allah zai kawo maka kariya ta kuɗi ta inda baka tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wataala ya saka ka maka ya fitar maka da mafita sanan ya amfana da kai watan ya fitar da kai daga watan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah zai sanya masa mafita bayan ka ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ce kulna sai muka ce ya naru ya ke huta kuni bardan ki zamanto wasan mai sanyi wa salaman ala ibrahim kuma ki zamanto aminci amintacciya ba sai na zai ci tanwa ba annabi ibrahim sai Allah ce wa aradu bihi kaida وأرادوا به كيدا نعم.
فجعلناهم الأخسرين Allah ce wa aradu bihi kaida sun yi nufin makirci wa annabi Ibrahim sun yi nufin su kare addinin Allah shi kuma Allah ya alkawarin zai kare musuluncinsa wa aradu bihi kaida sun yi nufin makirci kulla ma annabi Ibrahim makirci sala ce faja'alnahumul akhsarina sai muka sanya su al akhsarina makaskanta sun suka yi hasara duniya da lahira Allah ya kare mu dan ya kamata mu kwana fa subhanakallahumma wa bihamdik tashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدعى وأدعى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا